الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa barkan mu da sake halara a wannan majalisin namu da ke masallacin al-Burhan dan ci gaba da karatu a cikin littafin al-Muqaddimat al-Izziya ta Sheikh Al-Allama Imam Abdul Hassan Al-Manufi Al-Shadili rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yau muna ranar alhamisuwa goma sha ɗaya a watan rabiul akhir shekarar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya zo daidai da ashirin da shida ga watan goma sha ɗaya miladiya shekara dubu biyu da ashirin mun fara a cikin fasali da yake magana akan siffar haɗa salloli amma za mu koma farkon fasali don mu jona karatun namu da tambayi ɗaya malam ya ce faslun الفضل وصفة الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت رخصة إذا كان في البر دون البحر ما لا يتي فتل آه يتي وصفة الجمع بين الصلاتين صفر ينسلّى tsakanin salloli guda biyu al-mustarikatayn fil waqti waɗanda suke tarayya a cikin lokaci ba ana nufin suna lokacin su ɗaya ba ne kamar azhar da la'azar ba ana nufin lokacin azhar lokacin la'asar ba ne lokacin la'asar lokacin azhar ba in an in an faɗi haka zai zama sanya wa kowace lokaci ba shi ma'ana kenan abin da yake nufi da tarayyarsa a lokaci shine lokacin da suke gwargwadon lokacin da suke haɗuwa a kansa lokacin da suke handin oba lokacin da azahar take fita la'asar take shiga akwai wani lokaci takaitacce da ake ce masa alwaktul mushtarak wani lokaci na gamayya to shi wannan lokacin ake nufi suna tarayya a wani lokaci takaitacce yayin da wannan take fita wannan take shiga babu wani abu ko wani lokaci da yake ratsa tsakaninsu da za a ce wannan ba ta nan a lokacin wannan kuma ba ta zo ba kamar abin da ke tsakanin asuba da azahar in rana ta fito asuba ta wuce azahar ba ta yi ba haka tsakanin la'asar da magariba faduwar rana to amma a lokacin da rana take faduwa to akwai wani lokaci wanda an hana sallah a cikinsa ba na la'asar bane ba na magariba bane sai dai ga mai yin ramuko haka wannan lokaci shi lokaci ne da ba za ka ce ya haɗa magariba da da la'asar ba idan rana ta riga da ta gama faduwa to babu wani sauran lokacin la'asar kafin faduwar rana wanda ta yi tarayya da sallar magariba babu wani lokaci na magariba kafin ƙarasa faduwar rana wanda ta yi tarayya da sallar la'asar a cikinsa sai zama sallar magariba ita sai rana ta faɗi ne take shiga ba ta farawa a cikin faduwar rana balle a ce sun ɗan haɗu da sallar la'asar kafin rana ta kammala faduwa to amma a zahar da la'asar shiga juna suke yi kamar yadda magariba da isha shiga juna suke yi to shi yasa waɗannan sallolin guda biyu a zahar da la'asar da magariba da isha su ne ake iya haɗa su amma ba a iya haɗa tsakanin la'asar da magariba ko asuba da azahar bai yiwuwa saboda ba su da wannan alaƙar ta wato lokacin gamayya shi yasa anan malai da yace al mushtarikatayn bil waqti wato salloli guda biyu da suke da da tarayya a cikin wani lokaci ba a cikin lokutan su ba a cikin wani lokaci da yake mai da yake tsakaninsu mala ya ce rukhsatu to shi wannan jam'in yanda ake wannan jam'in rangwame ne ba ba ba- ba azima ba ne ba wai sallah an gina ta akan haɗawa ba ne an gina ta akan kowace a yi ta ne akan lokacinta waɗanda suka ɗauki haɗa a zahar da la'asar haka kawai wanda za ka samu addinin shi'a suna da shi suna da zuhurai ne suna da magribai ne haka kawai a haɗa a zahar da la'asar wato wannan su a nasu addinin a zahar da la'asar ɗin a haɗe azima ne azima ne magariba da isha a haɗe azima ce amma mu a addinin musulunci haɗa a zahar da la'asar ruksa ne haɗa magariba da isha ruksa ne in an ce azima shine hukuncin farko da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wa kansa a bauta masa da shi ruksa kuma shine hukunci karo na biyu da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wa bawa yayin da na karon farko ya gagara don wani uzuri da haka ita azima zaɓin Allah ne abin da ya zaɓa wa kansa kenan a bauta masa da shi ita kuma ruksa tausayin Allah ne maɗaukakin sarki gare ka da haka an dube ka ne da irin halin da kake ciki sai aka hukunta maka wata ibada wacce ba ita ce karan farko aka umarce ka da ita ba kamar kafarin sallah ruksa ce wannan haɗa sallah guda biyun da muke magana a kai ruksa ce sallar tsoro ruksa ce shan ruwa ga marar lafiya da azumi ruksa ce taimama ga wanda bai samu ruwa ba ruksa ne zama ga marar lafiya da ba zai iya tsayuwa ba a sallah ruksa ne duk waɗannan hukunce-hukunce ne wanda ba su ne na asali ba wani dalili ya sa rahama ta ubangiji subhanahu wataala ta dube ka kai sai ta mayar da kai matakin da zai yiwu ka bautawa Allah maɗaukakin sarki da gwargwadon ikon da kake da shi Allah abun godiya don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alternative mafita a cikin ibadu ga wanda ba zai samu ikon asalin abin da aka yi umarni da shi ba. Wannan musashi a cikin ran cewa, to kenan a duk lokacin da muka samu sauƙi, to mu sani cewa an mana wannan sauƙin ne a dalilin mun cancanci a dalilin wani uzuri da ya sha kanmu. sai Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato yi mana wannan sauki to idan mun cancanci wannan sauki saboda wannan uzuri to sai mu riko da wannan rangwame idan kuma ba mu cancanci wannan sauki ba saboda wannan uzuri bai cika ba da tare da mu to mu sani cewa bautar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kanmu wanda ya zaɓa wa kansa bauta masa da shi ita ce fa wajibinmu idan mun yi riko da rangwame ba mu cancanta ba ba za a karɓa ba saboda ba ita ce asalin bautar ba rangwame na masu uzuri ne haka ka tabbatar da cewa kana da wannan uzuri to jam'i tsakanin salloli guda biyu a zahar da la'asar ko magariba da isha rangwame ne rangwame ne mala yace idza kana fil barri duna al bahr idan akan tudu ne banda idan a cikin kogi ne shi ruwa mun yi bayani wancan satin bambancin dalili domin kan tudu ko dai kana mota ne ko kana kan doki ko rakumi ko jaki ko kana tafiyar kafa wala Allah idan za ka yi sallah akwai bukatar sai ka nemi wajen zango wajen zangon ma wajen da kake kyauta da zaton akwai wadatar ruwa za ka tsaya za ka kewaya za ka yi alwala sannan ka yi sallah wala Allah abin hawanka sai ka yi tattalinsa wajen ɗaure shi da samar masa yadda zai yi kafin kai kai uzurinka na sallah to wannan lokaci da irin takurar da za ka shiga a dalilin tsayuwa sallah sai shari'a ta dube shi a matsayin wahala sai ta ce to in ka tsaya ɗin waɗannan wahalhalin idan ka yi su ka haɗa sallolin biyu in ka kama hanya ba sai ka tsaya don tsayar ba an fahimta shine an maka rangwame maimakon duk tsayuwa sai ka nemi tike ka ɗaure dabbarka sai ka sauke mata kaya sai ka yanko mata bunu ka bata ka ajiye mata ruwa sannan ka nemi kai ma ruwan da za ka yi amfani da shi ka alwala sannan ka yi sallah wala Allah kuma a nan kuma sai ka ji gajiya ta keto maka sai ka nemi inuwa kuma ka ɗan huta ka ka tafiya za ka ce to ka haɗa salloli biyu ta yadda in ka kama hanya to ba ka bukatar wannan ɗawainiya to wanda yake kan ruwa kuma baya bukatar wannan ɗawainiya saboda ina zai sauka ya ce dama yana kan ruwa daban ɗakinsa da wurin kwanciyarsa da wurin zamansa da wurin sallarsa da wurin alwalarsa duka a wurin dama mai yiwa zai yi kwana biyu a kan ruwan ko kwana uku a kan ruwan ko wani a makamacin haka wannan kamar yana kamar yana gidansa ne zai yi kasar saboda shi matafi ne zai yi kasar saboda shi matafi ne amma wai jam'i tun da uzurorin da suke sa a duba wahalarka a makaran gwamnan jam'i to yanzu babu su inda babu su ya kowace sallah a kan lokacin da shi wanda yake karwa kama zance mai inganci a idan shari'a ta yi rangwame a wata siffa a wani uzuri to ba a duba shin mashakkan nan ta uzurin ta tabbata ko ba ta tabbata ba in dai shi uzurin ya tabbata to wala Allah mazinna ce ta mashakka wala Allah tunani da tsammanin wahala a cikin irin wannan uzurin yasa sai shari'a ta zo da rangwame to ko wahalar ta samu ko ba ta samu ba to wani rangwamen yana nan ta haka shari'a ta hukunta rangwame na yin kasaru a halin tafiya hakan nan jam'i haɗa salloli biyu a halin tafiya to da zaran mutum ya zama matafiyi to ba za a yi lafiyar da cewa a cikin tafiyan nan ya sha wahala yana shan wahala ko baya shan wahala ba balle a ce to in baya shan wahala ba zai kasar ba in baya shan wahala ba zai jam'i ba sai inda wahala a'a ana Aisha radiyallahu anha tace ya ma'aikin Allah yanzu an samu sauki mutum ka iya yin tafiya daga madina har zuwa hadramaut baya tsoron komai baya tsoron kowa in banda kura a dabbobinsa amma shi baya jin tsoron wai za a iya taransa masa barazana aminci ya zo shin za mu ci gaba da kasarun sallah sai ya ce ai sadaka ce Allah ya yi muku ku karɓi sadakarsa kenan ko babu wahalar ko ba fitinar kasar dai an ba da ita ne rangwame ga matafi shiken to haka jam'in sallah ko akan ruwan mutum yake tafiya in sunansa matafi shikenan zai iya hada sallolinsa wannan ba matsala ba ce haka wannan bambancin da malam ya kawo haka yake a malikiya cewa mai tafiyar tudu ne kadai zai yi jam'i amma mai tafiyar a kan ruwa ba zai yi jam'i ba hakan nan ka hada da wanda yake kan jirgin sama wanda yake jirgin sama ya yi kama da mai kan tudu ne ko da mai ruwa ya yi kama da wanda yake ruwa saboda shi ma ba sauka zai yi zango ba a cikin a cikin jirgin a sama a nan ne hidimarsa take alwalarsa da tsarkinsa da sallarsa duk a cikin a sama a sama ne to tunda ko haka ne to sai kowace sallah akan lokacinta domin babu wata mashakka za'ida da za ta hukunta masa haɗa sallolin guda biyu amma dai duk bayani iri ɗaya ne cewa illar dai ita ce kawai tafiya in mutum matafiyi ne kawai zai yi jami'i malam ce fa idan zalati shamsu idan rana ta karkata alal musafiri wa matafiyi wa huwa fil manhali alhalin yana mashaya ko maratsa wato a galibi matafiya suna da waɗansu wata maratsa da suke tsayawa dan tokewa dabba kaya su rage mata nauyi a ɗan sha ruwa a ɗan ci abinci a ɗan sha inuwa har mu yanzu al'adar nan ma mu ma za ka samu ma wanda suka saba tafiya yau da gobe ko nan zuwa Kano sai ga akwai guraren da suka saba tsayawa ko gidan mai haka an saba a yi sallah a wajen mai sayan tsire ya saya mai sayan doya ya saya kowa gwargwadon jarinsa mai sayan dabino ya saya akwai wurin tsayawa a lokacin tafiya ko wurin tsayawa a lokacin dawo haka ne wannan shi ake cewa manhal maratsa haka idan rana ta karkata wa matafiyi tunda kun san su a malikiya ba su yadda ba mutum ya yi kasaru bayan lokacin sallah ya same shi a gida shi ma wannan mun yi magana kai cewa babu abin da zai hana domin ana la'akari ne da lokacin yin ba lokacin wajabcin ba ko yawa to don haka malam yana nan akan a fahimtar mazhabar malikiya cewa yanzu wannan da ya fara tafiyar ya fara tafiya lokacin kafin rana ta karkata ya fara tafiya kafin rana ta karkata mukaddara ya fita karfe sha ɗaya na safe to fa idan zalati shamsu idan rana ta karkata masa azhar ta yi kenan alal musafi wa matafiyi wa huwa fil manhal alhalin ya samu kansa a maratsa ya tsaya lokacin da rana ta karkata azhar ta yi kenan ya tsaya ko kuma ya tsaya yana hutawa a nan azhar ɗin sai ta masa au wa huwa rakibun ko kuma bai tsaya a maratsa ba bai ma iso maratsar ba amma rana ta riga ta karkata a zahar ta yi yana kan hanya yana kan abin hawa ko au au wa huwa raki'un ko kuma yana kan hayi wa nawan nuzul ba'da al-ghurubi kuma ya daura aniyar sauka wato tafiyarsa masaukinsa da zai tsaya zai kai bayan magariba ya kama hanya karfe sha ɗaya ya bar azare ya nufi abuja yana kyautata zaton zai kai karfe shida kafin ya shiga abuja rana ta faɗi ko rana tana faɗuwa lokaci don haka saukarsa niyyarsa ta ƙarewar tafiyarsa zai kasance ba'adal gurubi bayan faɗuwar rana ne shikenan to yanzu ya dai jama'a bainar salatai ne to zai hada tsakanin salloli biyu jam'an suriyan wani jam'i da malikiya ake ce masa jam'u suri suri daga sura sura ba shine mai sura shine mai shine kama ko hoto yasa ake cewa hoton ai saboda kamanni yawa sura shine kama don an ce suriyan shine wato shi jam'in kamar jam'i ne amma kama yayi da jam'i amma a hakika ba jam'i bane a gane shi sa aka ce masa jam'u suri jam'i ne amma da yayi kama da jam'i amma a hakika ba jam'i bane bari ku ji abin da malam ya ce yuqi'u adh-dhuhra fi akhir waqtiha zai aukar da azahar a ƙarshen lokacinta wal asra fi awwali waqtiha la'asar kuma a farkon lokacinta kaga za ka ganshi dai kawai yayi sallah biyu a lokaci daya amma a hakika kowace a lokacin ta yi yayi azahar a ƙarshen lokacinta yayi sallama sallaman nan da zai yi la'asar ta shiga wala Allah azahar din ya fara ta ƙarshen lokacinta bai ma ƙare ta ba sai a farkon lokacin lasa tunda a ka'ida idan mutum ya kama ruku'u a cikin lokacin sallah to ko da sauran raka'o'in sun shiga cikin wani lokacin daban ya samu sallah a lokacinta wani rangwamen shari'a man adraka raka'atan qabla an tatlu'a ash-shamsu faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan qabla an taghruba ash-shamsu faqad adraka al-'asra annabi alayhi salatu wassalam yace duk wanda ya riski raka'a ɗaya kafin rana ta fito ya samu asuba da ya ruku yana dagowa daga ruku rana tana fitowa sauran sa raka'a ɗaya to ya samu asuba akan lokacinta ya kulla raka'a farko a cikin lokacin shiken haka la'asar da zai kama gwiwa ya ruku'u yana dagowa daga ruku'u rana tana faduwa sauran raka'a uku da zai yi su bayan ana kiran sallar magariba to ya samu la'asar akan lokacinta saboda raka'ar farko ya yi ta a cikin lokaci an fahimta shi yasa duk wanda ya makara ko da asuba ko la'asar bai yi sallah da wuri ba lokaci ya kure to tsawaita sallah ba nasa bane ya samu ya kulla raka'ar farko saboda kar ya tsaya ya ta fesa karatu rana ta faɗi bai kulla raka'ar farko ba don haka yanzu anan za mu ce wanda ya zai jan kusobe to wai ana son ne yayi azhar a ƙarshen lokacinta tunda suna shiga juna a ƙarshen lokacinta yayin da yake azahar din nan to a daidai lokacin kuma la'asar tana shiga kadara ya yi raka'a ɗaya ko biyu sai lokacin la'asar kuma sai ta shigo sai ya ƙarasa ta a farkon lokacin la'asar sai ya tashi ya yi kama lokacin la'asar ta riga ta fara wacce ce ba akan lokacin ta yi ta ba babu kowace akan lokacin ta yi ta to malikiya sai suka ce wannan jam'i ya fi mana kowanne kyau ba a yi garaje da sallah ba kowace an yi ta akan lokacin da jam'i ne in ka kalle shi mai yin sallah biyu ya hada amma a zahiri amma a hakika ba jam'i ba ne kowace a lokacin ta aka yi ta sai jam'i ya zama sure wannan jam'in shi malikiya suka fi zaɓa. jam'u takadim da jam'u ta'khir in ka zai baka jam'i kala uku kenan amma jam'u takadim shine jam'in da ake hada sallolin biyu a lokacin sallar farko kamar ayi azhar da la'asar a lokacin azhar jam'u takadim wato jam'i na gabatowa shine an gabatar da la'asar an kawo ta lokacin azhar to a malikiya sun yadda da wannan jam'in kadai a arafa jam'u ta'khir shine jam'in jinkiri a jinkirta sallar farko zuwa lokacin ta gaba kamar magariba ba za a yi ta ba sai da isha sai a yi magariba sai a yi isha sai a haɗa su wannan ana ce masa jam'u ta'khir malikiya sun yarda da shi amma kadai a muzdalifa amma jam'in tafiya ko jam'i na wani uzuri ba na tafiya ba to malikiya sun fi son a yi jam'u sure jam'i ba jam'i ba jam'u sure wannan jam'i shine a aukar da azahar lokacin a ƙarshen lokacinta la'asar kuma a farkon lokacinta shi ne jam'u sure ba na manta wata rana Allah ji kan malam ja'afar Allah masa rahama ya je madina ya je maka ya umara sai wuce madina sai muka zauna muna hira sai ana taɗin najeriya sai a najeriya nan suna kuke ji da kuna marmarin ku komai ma Najeriya nan mu da muke ciki mun mun san wacce rayuwa ake za a gama mun muke mun goge fes mun karya hula mun sa tabarau muna fesa karatu ai tsammanin a koshe muke yace amma wani lokacin abincin safen na rana dole jan usuri muke yi dole jan usuri muke yi ce malam me jan usuri a abinci yace zai mu tashi karyawar ta kai kamar karfe 11 mu jawo ranar ma sai sa na ranar sai sa haɗu kamar sha ɗaya da rabi haka shi kenan sai a ci an yi jan usuri sai dare kuma Allah ga barka masa sun sha wahala sosai a rayuwa gaskiya rayuwa sun ruce amma in suna baka labarin rayuwar su kasan cewa sun sha wahala a rayuwa ba wani daɗi suka ji ba kawai jin daɗin su shine imanin su da Allah jin daɗin su shine wannan da'awa farin cikin su kenan wannan da'awa amma ba wai abin duniya ba abin duniya kan ba a same shi ba. Allah ya gafarta musu malam yace wa kaza idza nawa nuzul ba'da al-isfirar wa qabla al-ghurub wa kaza idza nawa nuzul hakan nan idan yayi niyyar sauka ba'da al-isfirar bayan isfirar wa qabla al-ghurub kuma kafin faduwar rana akwai wani lokaci da ake ce masa waqtul isfirar lokacin istirari shi lokacin da rana ta galabaita rana haskenta daga sanda ta fito haskenta karuwa yake ko yana ƙara ƙarfi idan ta je tsakiya ta gota tana gotawa hasken ƙarfinsa raguwa yake har ya kai ga yana canza kala yana canza kala tun daga fari ya koma yalo daga yalo ya koma ja to nan jan da zai koma shi ake cewa istirari ta riga ta yi wani irin fatsi ta yi jawa to wannan shi ake cewa istirari to wannan lokacin la'asar ta riga ta shiga larura ba ta fita ba amma ta shiga larura ita ma ita kuma azahar kamar da muka karanta da ku tana shiga larura tun daga shigar la'asar azahar ta shiga larura ita kuma la'asar daga rana ta canza wannan launin ita kuma ita ma ta shiga lagura kyakki ta iskira to sai ya karanto ba zai sauka ba sai ya kai irin wannan lokacin lokacin da rana ta riga da ta galabaita ta shedan ya saka ta tsakanin kafansa guda biyu wai da annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa ko yace za a yi shugabanni masu wulakanta sallah ba za su yi sallah ba sai lokacin da wato shedan ya saka rana a tsakanin kafanta guda biyu lokacin ta ta san mafaduwa shi yasa a daidai irin wannan lokacin sai aka hana aka hana sallah aka hana binne gawa saboda irin wannan lokacin shedan ya zo ya sa rana a tsakanin kafanta guda biyu saboda Yahudawa suna bauta mata in za ta faɗi saboda wai a dace shi ma a haɗa da shi wajen bautar shi ma a bauta masa to lokacin da ya dace da bautar Yahudawa kuma bautar shaidan sai Musa ka ce kar ku yi nafila a wannan lokaci kar ku binne gawa a wannan lokaci ta ka hana jama'a an fahimta Allah amma za ka ga abin da na gani shine in ka je wuraren musamman wuraren jami'an tsaro kuma wuraren da tsare-tsarensu suke gudana successfully to suna da tsarin daga tuta lokacin da rana take fitowa da kuma sauke lokacin da take faduwa ana busa ana sharewa ana daga tuta cikin ko minti ɗaya ne ana sharewa ana sauke ta mai yiwa ko cikin minti ɗaya ne to wannan asalinsa bautar bauta ce bautar shaidanci bautar shaidanci da do haka aka gina mana kasar mu daga baya ne da musulunci yayi karfi aka aka mamaye waɗansu abubuwan inda har ma'aikatan mu su sakatariya su kotuna su waye da duk haka ne in dai gari ya waye rana tana fitowa akwai mai zuwa ya daga tuta ranar za ta fada akwai mai zuwa ya sauke ni dai sani na ina yaro akwai irin waɗannan da a police station da kotu da irin su sakatariya da waye har yanzu ana yi a ina yau a kan ba a kan ai kan ka abu da ake gawa ta mala ai zai ne kawai ai kare ba zai ci ban aka za masa a tray amma dai waɗannan wuraren yanzu ba a yi police station din ma yanzu ba nutsuwar da za a yi rauna abin na din ha to ga gani shi yasa wasu abubuwan idan mun bi a hankali a hankali karantarwa da ilmantar da mutane da sa musu kishin addini duk zai watsar da wasu abubuwan saboda ita kanta gwamnatin irin wani abubuwan ba su ne damuwar ta ba galibi duk wanda ya nisa a gwamnati kuɗi su dinga wucewa kawai shikenan kuɗi suna wucewa ya tare tarewa masu wucewa su wuce kawai shikenan ku ku ta hidimar ku shi ma ya ta hidimar sa to sai ka ga mun sauya abubuwa da yawa ba su farga ba ba abin da ya dame su da mu mu ma ba abin da ya dame mu da su haka ake rayuwar da mu kun gama karatu yanda wane ne akwai wata rubutacciyar doka da ta ce a makarantu mata su sa hijabi haka kawai aka sauya haka kawai aka sauya kuma haka aka hakura ba ma wanda ya ce wani abu kai yanzu ne daidai ke lokacin tsageranci ya zo da renin wayo da rashin mutunci eh mana wanda za a iya buɗan baki har a majalisa ko a senate a kawo wani moshin da zai cutar da mu kuma a zauna lafiya wanda da tsoro ake yi a faɗi wani abu da zai taba addinin wani amma yanzu za a ɗaga abin a kawo moshin ta a cire larabci a cire larabci a kuɗi a kudin Najeriya kawo moshi saboda ba a shakkar mu ba a tunanin mu ba a kawai a cire larabci a abin din Najeriya sun manta cross aka sa a red cross haka muka zuba ido ake ta yi sun manta tambarin asibiti cross ne haka muka zuba ido ake ta yi abubuwan da sun saba musulunci da su ake gudanar da abubuwa na gwamnati suna nan kata-kata. amma da yake yanzu lokacin tsaurin ido da renin wayo da musulman da wanda ba musulman ba duk an narke a cikin a cikin a cikin dokoki da kuɗi sai zama ba wani abin da ake shakka a ce a soke shi babu rusa masallaci ma ba tsoro ba tsoro ake yi yanzu abuja don an sa katafila an rusa wannan masallacin an tattare shi an mayar da wurin titi kawai tarwal ba ba komai za a yi amma mu muka jawo raunin mu ne raunin mu ne sun sun tashi za su sa fasto sanata za su sa fasto ɗan majalisa fasto deputy deputy president za su sa fasto waye sai su samu ƙwararru manya masu faɗa a ji a coci wanda suke iya karanta babul su fassara wa mutane su yi wa'azi a kuka masu kishin addini wanda suka san sirrin addininsu sai ka ga su ake ɗagawa ake ɗorawa mu kuma an tashi ba da misalin wanda bai iya fatiha ba sai a baka misali da sanata ko da gwamna ko da shugaban kasa ko da in an nemi ɗan takara dai mun tashi ɗagawa sai mu ɗago wanda sai mu ɗaga wanda daga baya zai fatiha mu yi dariya kaga dole inda rubabbu za mu dinga turawa suna zama to ba wanda za su iya kare mana saboda ba su san madar da abin balle su tsaya su kare shi a lokacin istirari shi ne lokacin da rana ta yi ja to idan ya yi niyyar sauka a irin wannan lokacin to shi ma dai wannan lokacin irin wancan zancen kawai ya tsaya ya jan usuri kamar dai kenan ba wani bambanci tsakanin zai sauka ne lokacin istirari ko bayan faduwar rana kawai duk an masa wannan saukin ya iya jan usuri maganar malam tana nuna cewa kenan idan zai sauka kafin istirari kafin rana ta yi ja to ba zai jam'i ba zai yi azaha a lokacinta idan ya sauka kuma sai ya la'asar tun da zai sauka a cikin lokacinta an gane zancen malam to duk dai maganar mu ta baya muke komawa tun da shi matafiyi ne to zai iya jam'i tafiya ɗaya ne daga cikin uzurori da suke sa jam'i idan mutum ya tabbata matafi to zai iya jam'i ƙasar ne ba mai yin ta sai matafi ƙasar ba mai yin ta sai matafi amma shi jam'i abubuwan da suke sa a yi jam'i suna da yawa daga ciki akwai tafiya tunda kuma tafiya ce to shi kenan da zaran mutum ya zama matafiyi matuƙar tafiyarsa ta kai ya kasar kai a malikiya har ma mutum yana iya yin jam'i ko da ba zai yi kasar ba idan zai yi tafiya amma tafiyar ba ta kai ba ta kai yawan mil da za a yi kasar ba to zai iya jam'i saboda uzurin da yake sa a yi jam'i bai kai uzurin da ke sa a yi kasar ba nauyi don haka zance mai inganci ko ya nema zance mai inganci shine duk wanda matafiyi ne tafiyar sannan zai yi kasar to zai iya jam'i jam'in nan zai yi shi ne gwargwadon maslahar ya dubi abin da ya fi masa sauki a'a zai tsaya ne da farko ya yi janku takadim ya jawo sallar farko ƙarshe ya haɗa ta lokacin ta farko magariba da isha kamar azhar da la'asar zai tsaya da azhar ne ya yi azhar da la'asar ya ta tafiya kuma daga nan ba shi ba sallah har rana ta faɗi haka ya zaɓa kansa in ya ga haka ya fiye masa maslaha sai ya yi musamman wanda yake ganin cewa idan ya kama hanya hanyar ba ta da daɗi ko ba lafiya ba ba zai so ya tsaya daga wuri kaza zuwa wuri kaza bai kamata mutum ya tsaya ba akwai hatsari na haka bari ya tsallolinsa yanzu duka biyu in ya kama hanya ba tsayawa idan kuma maslaha ta nuna masa cewa a'a ya ɗan tura tafiyar gaba akwai lokacin da kuma za ka ga tafiyan nan yanzu in ka ce za ka tsaya da azahar ka haɗa azahar da la'asar so ka fara kashe tafiyar tun baka je ko ina ba za ka je sokoto azahar ta maka a kano in ka ce bari ka tsaya kai azahar kai la'asar kana ganin tafiyar mata ku mai kai ka ce bari kawai dan shafa tafiyar nan in ya so idan na je gusau sai na tsaya sai ne a zahar dal'asa to kaga wannan wata maslaha ka duba ka tura tafiyar mai yiwa ka je ku sau irin karfe ukun nan ko uku da rabi sai ka ce bari ka tsaya ka a zahar dal'asa saboda tunda ka ka yi nisa mai yiwa ka raba biyu to ya danganta da maslahar ka jam'u surun ma ba wai babu shi bane inda zai samu shi ma za ka iya yin sa amma dai a kallafa maka ce in dai za ka kaza to ka za ka to yanzu saukin da shari'a ta baka fa kamar ana so a takura kama ka ji kamar babu shi sai mana ana ce maka in dai lokaci kaza za ka to lalle lalle ka tsaya lokaci kaza kuma ka saita lokacin ta yanda kana gama wannan ka shiga wannan to wannan ita kanta wannan wahalar gwanda ma ka cika sallah to inda sauƙi shari'a ta nufa da kai to ka yi at your convenience ka yi shi yadda kake ganin cewa nan ne ya fi maka sauƙi saboda sauƙin aka nufa babi ne na sauƙi to a nemi sauƙi kawai an gane yawwa malam ya ce wa yajma'u bayna al-maghribi wal isha'i lil matar wahdahu ya hada tsakanin magriba da isha lilmatsari saboda ruwan sama wahdahu shi kaɗansa aw ma'a zulmati wa tsayin ko kuma tare ko kuma tare da duhu da yunƙu wato taɓo caɓi la ma'a zulmati wahdaha mala yace amma banda duhu shi kadai wala ma'a zulmati wa suka ce da malam bai ce ma'a zulmatin nan ba wannan ma'an ba ta da amfani da sai ce lafzul mata wahdaha eh banda duhu shi kadai to wannan shine uzuri na biyu da malam ya kawo daga cikin uzurori da suke sa a haɗa salloli guda biyu ruwan sama shi duhu da caɓi da malam ya ambata sanadin ruwan saman ne sanadin an yi ruwan saman an ɗauki to amma akwai caɓi sannan akwai duhu ta yadda mutum bai san ina zai taka ba ya iya takawa ya ɗaga da ƙyar ya ciro takalminsa ya ɓata tufafinsa ya sake takawa ya zame saboda baya ganin wanda yake takawa saboda duhu to suka ce wannan abun bai idan suka haɗu akwai wahala idan ka je kai magariba a wannan yanayi ka koma gida tunda an fi son nafila a gida ka je kai nafila a wannan yanayi ka sake dawowa insha a wannan yanayi ka sake komawa gida a wannan yanayi kai akwai wahala to in an tafi magariba a yi zuwa ɗaya in ya so in an dawo a yi dawowa ɗaya sai a haɗa su duka guda biyu an gane hikimar da malam yake ruwan sama shi kaɗai wato ruwan sama lokacin da yake zuba lokacin da ruwan sama yake zuba yana jika kaya to wannan shi kaɗai dalili ne da zai sa a haɗa salloli guda biyu an taho a cikin jika an koma a cikin jika kuma a fito isha a cikin jika a idan an zo sallar magariba a cikin jika to a hada magariba da isha in ya so a koma a cikin jika an gama ba sai an dawo isha an koma ba an gane zaka shi kansa jikar uzuri ne shi kadai shi sama lace wahdahu uzuri ne mai zaman kansa da zai iya hada da zai iya sa a hada jami'i amma idan ruwa ya ɗauki to sai dai caɓi da duhu su haɗu duhu shi kadai ba caɓi ba za a yi jam'i ba domin ba da damana kadai ake duhu ba inda akwai jam'in duhu to da duk lokacin da wata ya tafi ashirin da to da shi kenan an shiga jam'in duhu da haka duhu shi kadai ba zai zama dalilin jam'i ba kamar yadda cafi shi kadai idan akwai haske suka ce ba zai zama dalilin duhu ba saboda kana garin wurin takawa za ka taka wurin da kasan ba santsi za ka taka wurin da kasan ba zai rike maka takalmi ba da haka shi kenan balle ma a ce ba ko ɗaya ga wutar lantarki nan jadau da dau kuma sannan kan kwalta ne cikin ba caɓi ba duhu kuma ba ruwa ba dalili mutane su fahimta cewa ba wai an yi ruwa shi ne jam'in ba wahalar da za a sha na zuwa da dawowa shi sanadin jam'in ba kamar tafiya ba ce ai kun ga tafiya ita sanadin ta shine me shine tafiya ko da wahala ko ba wahala amma shi kuma ruwan sama ba wai illar shine ai ruwa ba illar shine a samu mashakkar idan akwai mashakkar akwai hadawa babu mashakka to babu hadawa kama sai suka dauka kawai in dai an yi ruwa ko da la'azar ne shikenan jam'in ruwa to kaga wannan akwai sakaci da dokokin shari'a a malikiya kun ji sun ambaci caɓi da duhu wanda zai muku ishara zuwa ga cewa ba su yadda da hada a zahar da la'asar ba saboda ruwan sama suka ce saboda babu dalili idan ana ruwa ne yana jika kaya suka ce ai ba a tsai da hada-hada in dai da rana ne to ruwan sama baya tsaye da hada-hada ana ci gaba da hada-hada ana ci gaba da a- ayyuka na san- sana'o'i da sauransu har yan a ba za ga suna zur- suna zurga-zurga malaman malikiya suka ce to ba za a haɗa magariba a azahar da la'asar ba ko da ana ruwan sama saboda ai ba in an haɗa ɗin zuwa za a yi alaɓe a gida ba hidima za a ci gaba da yi to tun da ko ruwan ba zai hana hidimomi ba to bai kamata a yi wasa da farali ba suka ce idan kuma ruwa ya ɗauke akwai caɓi za akwai haske sai dama caɓin sun raba shi da duhu to da rana kuma akwai haske sai suka ce ba dalilin hada azahar da la'asar sanadin ruwan sama ita cewa hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma da yayi magana akan jam'in ruwan sama ko yayi ishara zuwa ga jam'in ruwan sama ya ambaci Allah da lada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada tsakanin azhar da al'asr ya hada tsakanin magriba da isha ba a halin tafiya ba ba kuma a halin tsoro ba imam malik allah ya masa rahama ya ce to kenan a halin ruwan sama ne to kenan a halin ruwan sama ne to amma an samu wata riwaya da ta ce ba a halin tafiya ba ba a halin ruwan sama ba naka mafuminta shine kenan ana iya haɗa waɗannan sallolin a halin ruwan sama naka matukar tunda wahala ce matukar akwai wannan wahalar ko ta zubar ruwan ko ta caɓin mai tsanani wanda zai wahalar a dawo la'asar to ba abin da zai hana a haɗa shi ma a za da la'asar ne sai dai cikan wannan sharaɗin ne a wannan zamanin yana da wahala saboda hanyoyin mu suna da ɗan kyawun da babu caɓin da zai hukunta hakan da malam ya ce mara ce wa fi jam'ihi litsini wahdahu dangane da kuwa haɗawansa a dalilin tafoshi kaɗai kaulani mashhurani akwai zantuka biyu shahararru a malikiya haɗa wato haɗa magariba da isha saboda tafi kaɗai amma akwai haske kaulani mashhurani duk sun shahara malikiya masu cewa za a iya da masu cewa ba za a iya ba ba za a yi ba sai in ya hada da duhu wanda wannan kuma shine wanda mazhabar tafi wato karkata kansa malaki wa sifatul jam'i lidhalika siffar jam'i na waɗannan sallolin guda biyu an yu'azzina lil maghribi ko an yu'azzana lil maghribi ala al manari shine a kira wa magariba sallah akan manara manara shine dan mumbarin ladanai mumbarin limami yana cikin masallaci mumbarin ladanai ko yana wajen masallaci wanda yake hawa ya fuskanci alkibla ya kwala kiran sallah shine a kira magariba alal manari akan wato manara awwala waqtiha a farkon lokacin magariba tana shiga wa yu'akhkhara salataha amma sai a jinkirta sallatarta kalilan ɗan kaɗan wasu malaman malikiya suka ce gwargwadon yadda za a yi ta sallar in an kira sallar to ba za a shiga ba sai a ɗan ja lokaci kaɗan gwargwadon a yi ta a sallar wa zai gano me yasa malikiya suka faɗa haka yawwa shine so su dai so suke surun nan dai surun nan dai a ɗan tura ta gaba kusa da isha sai su ɗan haka ثم يؤذن للعشاء sannan sai a kira san wa isha sallah fi suhanil masjidi a ƙwaryar masallaci fi suhanil masjidi a ƙwaryar masallaci a cikin masallaci wai saboda waɗanda duk za a kira suna nan a masallacin azanan munkhafidhan kiran sallah wanda yake kasa kasa ba ƙwallawa za a yi ba za a yi shi ne munkhafid sauki a ƙasa Allahu akbar Allahu akbar a cikin masallaci thumma yusallunaha sannan sai su sallaci ita magribar qabla maghribi shafaqi kafin boyewan shafaqi thumma yansarifuna ko thumma yusallunaha to da da da, da sai malam ya ce yusallu yusall, thumma yusallu ko eh yusalluhuma ko eh da sai su sall- sai su sallace su yusalluna hadha sallati magriba da isha din fi jam'in qabla maghibi shafaqi kafin wato bacewan shafaqi kafin lokacin isha din ya shiga thumma yansarifuna sannan sai su juya su tafi wai abin da yasa aka ce su juya su tafi shine kar su zauna a masallaci suna wuridi lokacin ishar kuma yayi sai zama ba hikima ku da kuka yi isha kafin lokacin ta kuma kun zauna a masallaci kuna wurdi har isha ta same ku sai ku sake kenan in mai yansarifu na sai kuma su jasu wala yusalluna alwitra ba za su sallaci wutiri ba illa ba'da maghibi shafaqi sai bayan shafaqi ya buya saboda shi wutiri ba a yin sa sai bayan isha tunda kuma ishar ta yau an yi ta ne ba a lokacin ta ba to za a kai wutiri lokacin ta sai bayan shafaki ya buya lokacin isha ya shiga sannan ake yin wuturi a nan cikin wannan sifar da malam ya ambata malam ya ambaci kiran sallah guda biyu abin da ya tabbata annabi alaihi salatu wassalam ya hada salloli biyu amma duk lokacin da ya hada salloli biyu abin da aka rawaito shine an yi kiran sallah ɗaya ne ikama biyu da haka za a yi kiran sallah ɗaya ne in an tashi yin sallah ta biyu to ikama kawai za a yi ba sai a san kiran sallah ba babu dalili ingatacce akan cewa a tashi a cikin masallaci a kira sallah kuma ko hikimar kiran sallah ka duba za ka cewa ba bukatar haka domin kiran sallah ana kiran na nesa ne da waɗanda suka shagala su zo a yi sallah yanzu kuma waɗanda duk za a kira ɗin suna nan ba ma'anar yanzu a kira na nesa za a kisha tun daban da shi wanda suke masallaci ne kaɗai suke da hurumin yin wannan sallah kaga ba hali a sanar da wannan yanzu tunda su ko suna nan to iqama ce za ta tashe su yin sallah ba kiran sallah an fahimta don haka ba bukatar a sake wani kiran sallah sai dai na kan ga a zamanin yanzu akan yi magariba da isha duka da lasfika ni ina cewa hikimar da ta hana kiran sallah na biyu ita ce za ta yi za ta shiga jiyarwa ko kuma karatun ko kuma sallar liman a lasubika ba ma'anar ku da kuke masallaci an muku rangwame ku yi isha yanzu amma kun fidda ishar taku kuna sanar da ita har ma mata su yi tsammanin isha ta yi tsaki isha a gida isha ba sai ba kuma yanzu a masallaci ne aka ba ku izinin ku yi haka ni abu da zai fi dacewa da hikima idan an sallame magariba sai a kashe lasfika sai a yi sallar isha ba lasfika saboda ku kaɗai ta shafa yanzu ba ta shafi wani nesa Allahu ala a daga cikin uzurori da sukan sa a haɗa salloli biyu akwai arafa akwai muzdalifa arafa ana hada azhar da al'asar da azhar muzdalifa ana hada magriba da isha da lokacin isha sannan akwai jinya rashin lafiya tana sa mutum ya hada salloli guda biyu musamman idan ya ya san cewa raba sun zai adabtar da shi da yawa haka wani uzuri mai karfi kamar likita da zai shiga tiyata ya cinye min lokutan sallah ko mai mitin da zai shiga ya cinye min lokutan sallah ko mai jarabawa da zai shiga cinye man lokutan sallah uzurori da za su cinye lokutan sallah guda biyu to suna iya sa mutum ya hada salloli guda biyu insha Allah ta'ala Allah ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibihi al-mustafa نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه malam ya ce cikin dalilan da suke sa a haɗa salloli na magariba da isha bai ji an ambaci sanyi ba dan ya ga kamar lokacin sanyi akwai limaman da suke hada magariba da isha kamar da na ambata cewa uzuri da wahala tsanani da mashakka su suke sa a hada salloli guda biyu sanyi zai iya shiga ciki idan ya tsananta ta yadda ya wuce al'ada ta sanyi ya wuce al'ada ta sanyi akwai al'ada ta sanyi wanda idan yanayin yayi kowa ya san haka yake da haka kowa ma da shirinsa da rigar sanyinsa zai je ya sallarsa ya dawo gida ba tashin hankali daga masallacin ma zai wuce ya tafi wajen hirarsa ko wajen shan shayi ko dabarsu wasu ma dan masifa aka suna tattakure ana hirar aka za a yi ta sai an kai karfe goma sha sannan a koma gida to kaga wannan sanyin al'ada ne an saba da shi amma idan aka yi wani sanyi wata rana wanda ba haka mutane suka saba ne ba da rigar sanyin ma ana rawar tsari jujarabar yan hira ranar ba ta zaune ba a ce ai wani yaro kuma unguwa kaza sanyi ya kashe shi yau a to wani sanyi ya zo shi na tashin hankali da ba a san shi ba fitowa a gida da komawa da komawa gida kawai masifa ce wannan babu laifi irin wannan sanyi idan an hada salloli a dalilinsa amma ba normal sanyi wanda aka saba ba normal sanyi wanda aka saba ba za a biye shi ba ai ita wahala wacce aka santa aka saba da ita ba wacce ta ƙaru akan wacce aka sani ba ai ba ta ba ta ba ta hukunta rangwame yanzu azumin da ya wuce din nan ai an yi an yi rana an yi kishirwa an yi yunwa saboda yanayin lokacin to amma kowa ma haka yake ji ko ina ma haka ne sai a ce azare ba azumi kaga ba za a ce a ta shan ruwa ba saboda wannan wahalar me yasa saboda ai wahala ce ta al'ada wanda ta shafi kowa mu ba kisa take yi ba ba wani abu nan bane ba to haka ne shi ma sanyi haka idan sanyi yana yanzu akwai kasashen da suke da sanyi wanda idan magaribar ta yi ƙarshe ma idan kace idan kace sai da isha ka je kai sallar isha ka dawo gida to watakila ma ba za ka iya shiga gidan ba don da zarar rana ta fadi kankara sauka take kafin ka je masallacin ma ka dawo in ka zo in ka zo in kai garaje sai ka shure kankara sannan ka bude kawai gidan ka shiga to kaga irin wannan suna da uzuri sai su hada magariba su da ishe su shiga gida zuwa gari ya waye su zo su da diga su da suka saba ta bude kofa su bude kofa eh haka a suna da abubuwan su na bude gida ba wai da ka da ka zara sakata ne zaka tura kofa zai ta budu ba ba haka bane to kaga irin waɗannan su suna da uzurin hada salloli idan sun shiga gida sun shiga kenan ba fitowa kuma ko azad al ce ta kama sai su hada sai su koma gida shi kenan ba fitowa amma irin sanyin mu kan gaskiya da Allah kar a sa raki a cikin abin aita aita gwara salloli ba hadawa ba gwarawa inda babu dalili Allahu a'lam na'am tun mun ce idan an hada sallah a tafi gida kar a zauna ma lokacin isa ya isha ya samu can a masallaci shi to irin ustazan nan masu kwana a masallaci fa ya za su to irin su a malikiya ba za su shiga jam'in ba irinsu a malikiya ba su shiga magariba za su yi ba za a isha da su ba idan isha ta yi sai su jam'insu na isha a masallacin ana yi ne da magidanta ai magana caɓi ake yi yawa magana caɓi ake yi kuma wannan fahimtar a kanta nake tun da a masallacin kake ba ruwan sama ne zai doke ka ba in za ka je sallar ba caɓi ne zai abin ɗinka ba kamar mace ce a gidanta dan an hada sallah a masallaci ta ma sai ta hada ba zai yiwu ba to to kai ma ustazu gidanka kenan tunda gidanka kenan to ba hali ka ce za ka haɗa magariba da isha in ka in ana yi sai dai kawai ka kalli masu yi ka je ka bude qur'ani ka kai takara takara ka jira isha ga ta malam kai kana gida abun bai hada da kai ba na'am alaikum salam sai dai iya hada sallah in zai shiga tiyata musamman tiyatar da yanzu da muka muka karatu kafin mutum ya jam'i a halin tafiya suka ce sai ya hangi saukarsa za ta kai shi bayan magariba za ta kai shi kai za ta kai shi magariba bayan faduwar rana to shi ma rikita haka likitan da yake da tabbacin zai shiga wata doguwar tiyata wanda ƙarshe ba zai fito ba sai istirari ko bayan faduwar rana to a daidai wannan lokaci yake in an zo a zahar zai iya in an yi sallah a zahar a jam'i ya tashi kuma ya la'asar ɗinsa amsa shi ne zai iya zai iya ya bi jam'in a zahar in an yi sallama sai ya tashi sai ya la'asar ɗinsa raka'a hudu amma hudu saboda kasar mai matafi ne kawai ke kasar mai yin jam'i in bai ba matafiyi ba ne to zai yi su ne cikakku kamar yadda muke magariba da isha cikakkiya ba kasar ta ake yi na haka zai yi la'asar cikakkiya sai je shiga tiyatarsa daga nan kaga ba zai kaga hankalinsa ba har Allah ya sa ya gama abin da zai yi sai kuma ya magariba eh Allahu a'lam na'am eh kasuwanci suke yi wa ya halatta kullum fita yin kasaru ya halatta kasaru matafiyi ne aka ce kasaru kuma ba za a ce kai wancan watan ma kasar kai shekaran jima kasar kai to banda kai a musulunci baya haka in za ka shekara kana tafiya kullum za ka shekara kana kasaru kenan in rayuwarka za ta kare a kasaru ita ce sallarka yanzu direbobi wanda wani zai yi sati biyu bayana ko ba gari ɗaya yake ba shi ne lagos shi ne afanga shi ne wukari shi ne sokoto shi ne kaza to wannan ya yi wata bai zo gida ba kasar yake ƙarwarsa kasar yake asuba da magariba ce kawai ba zai kasar ba amma duk kasar zai ta yi da a ce rayuwarsa kenan shi sai ya zo gida kwana biyu nan da zai shi ne kawai ke samun cikar sallah a wata ko a wata biyu shikenan haka zai bauta Allah yi shi matafi ne